أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وعجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دون يصيبها أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake dawa da mu cikin wannan lokaci a wannan bigire mai albarka zawiya maulana sharif ibrahim salih al-husaini Allah ya kara masa lafiya da yarda ƙarƙashin jagorancin maulanmu al-farfesor ibrahim ahmad makari Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana. A cikin karatunmu na sharhin ajurumiya da na wato tufatu saniya a fi sharhin ajurumiya mun isa zuwa babin al'irab don ba mu manta ba karatunmu da ya gabata mun magana akan abin da ya shafi al'irab wal bina inda muka yi bayanin cewa al'irabi shine ne canza ƙarshen kalima saboda awamil da suke zuwa su sa kaliman ta canza shi kuma bina'i shine kalima ta zama ta ɗauki yanayi ɗaya ko hali ɗaya a kowane yanayi ba tare da ta canza ba a wannan li'irabin da muka yi bayaninsa yana da nau'o'i wanda shine karatunmu na yau insha Allah ya ce anwa'ul bina qala wa aqsamuhu arba'a رفع ونصب وخفض وجزم فللاسم من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها yace al'irabi yana da nau'i nau'i ya nau'antu zuwa nau'i hudu nau'i na farko ana kiransa da arraf'u nau'i na biyu ana kiransa da annasbu nau'i na uku ana kiransa da wato alhabdu a kan wannan istilahin na mai rubutu ana kuma kiran shi da aljarru sannan na hudu shine aljazmu a cikin anwa'ul i'rab waɗanda suke suke shigamma wato suna a cikin guda hudun da aka ambata duka suna shigamma suna da fi'ili amma uku kadai ne suke shigamma suna shi kadai waɗanda suke shigan masuna su ne arrafu da annasbu da kuma alhaftu wanda shi ne aljarru kamar da yadda imamul hariri yake cewa والرفع يستأثر بالأسماع والجزم بالفعل والجر يستأثر بالأسماع والجزم بالفعل بلا امتراع wato shi jarra yana shigan masuna ne kadai bai shigan ma wato fi'ili sannan sai aljazmu wanda shine cikon na hudun shi baya shigan masuna kwata-kwata ya ce walil af'ali min zalika arrafu wan nasbu wal jazmu wala khafta fiha shi kuma fi'ili wato daga cikin abubuwan nan guda hudu shi ma uku kawai yake danta da su shine arrafu da kuma annasbu da kuma aljazmu din da muka faɗa wato a takaice waɗannan da su ne ake yin li'irabi menene raf'u menene nasbu menene jarru ko habdu menene jazmu shine abin da malam zai ci gaba mana da bayani ana yace wa aqulu anwa'u al-i'rab allati taqa'u fil ismi wal fi'li jami'an arba'atun nau'o'in abubuwan da suke shigan masuna suke zuwa ma canjin karken suna yace gaba ɗayan su guda suna da fi'ili gaba ɗayan su guda hudu ne na ɗaya shine ar-raf'u na biyu shine annasbu na uku shine alhabdu na hudun su kuma shine aljazmu yace wa likulli wahidin min hadhihi al-anwa' al-arba'ati ma'nan fil lugha wa ma'nan fil istilah an-nuhat duka wa'annan abubuwan guda hudu suna da ma'anan su a yaren larabci sannan kuma suna da ma'anan da malaman nahau suke in suka ambata suke nufi da shi amma rafu fa huwa fil lugha al-ulu wal irtifa' an aka ce arrafu a yaren larabci kawai ana nufin abu ya zama ya yi sama ko ya ɗaukaka wa huwa fil istilahi taghyirun mahsusun alamatuhu dammatu wa ma naba anha wa sata'rifu qariban ma ya nubu an dammati fil fasl al-ati insha Allah yace amma a wajen malaman nahawu in aka ce ar-raf'u to ana nufin wani canji ne na daban da yake zuwan ma wato kalima a ƙarkenta alaman wannan canjin shine ad-damma ita ce shine ad-damma damma kuma ita ce abin da muke cema da Hausa wato rufu'a ita inda ka ganta to ba ita ne raf'a ba amma ita alama ce ta raf'a ko kuma abin da ke zuwa na ibanci wato ita damma din abubuwan da suke zuwa suna ibanci damman ya ce zai faɗe su a gaba amma ba laifi in mun ɗan faɗi wasunsu daga cikin abubuwan da suke na ibantan wato raf'a akwai nunun a cikin af'alul hamsa sannan akwai wawun a cikin al'asma'ul hamsa ko sitta sannan kuma akwai alifun a cikin wato almusanna wa'annan abubuwan suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke zuwa suna ibanci wato abin da ake ce ma arrafu wanda alamansa shine abdamma wa yaqa'u arrafu fi kullum min al-ism wal fi'l sannan raf'a yana shigan masuna yana kuma shigan mafi'ili shi yana functioning cikin duka abubuwan guda biyu yace misali nahwu yaqumu aliyun yasdahu al-bulbulu so inda ka ce ya aliyun ya kaga fi'ilun mudari' ne karkensa ga nan marfu fi'ilun mudari'un marfu'un ga raf'a nan a karkensa me raf'a alamar raf'an shine wannan damman da take karken ya wato a saman mimun sannan aliyun shine fa'ilun zaka ce masa marfu'un wa alamatu raf'ihi sai ka ce ad-dammatu az-zahiratu ala akhirih wannan damman ita ce wato alamar raf'a a cikinsa saboda haka ga nan mun gani a fi'ili akwai damma akwai raf'a afwan sannan a cikin suna ma aliyun akwai akwai raf akwai raf'a dukan su a cikin su abin da yake ya yake indicating din su ma'ana alaman su a cikin suna da fi'ili shine abdamma kai ta nan da muka ganta a cikin yaqumu da aliyu haka a cikin yasdahul bulbulu wa amma an-nasbu fa huwa fi al-lugha al-istiwa'u wal-istiqamah idan aka ce annasbu a yaren larabci ana nufin abu ya daidaita ya daidaita wa huwa fil istilah taghyirun makhsusun alamatuhu al fathatu wa ma naba anha shi kuma a wajen malaman nahwu in suka ce annasbu to suna nufin wani canji ne na daban da yake zuwa makarken kalima da yake zuwa makarken kalima ko kuma abin da yake zuwa yana ibanci shi wannan abin da yake zuwa makarken kalman wanda alamansa shine fataha wato fataha shine wasali sama wanda shi muke ce wasali sama da hausa a takaice wannan nasaban alamansa ita ce fataha so wasu abun kuma sukan zo suna ibanci ita fatahan nan a cikin wasu abubuwa kamar yadda zai faɗa a nan gaba shi ma dai za mu ɗan faɗi wasu daga ciki daga cikin guraren da wato fataha abubuwan da suke zuwa suna ibanci fataha inda take alaman nasba shine a cikin af'alul khamsa wato hasfu annun sannan kuma a cikin al'asma'u sitta wato al'alif yana zuwa ya zama alaman wato fataha ko kuma na'ibin fataha da take zuwa alaman nasba sannan a cikin jam'u muzakkar salim ya'un yana zuwa shi ma ya zama alama na mene na fataha sannan a cikin al-musanna ya'un shi ma yana zuwa ya zama alama na mene na al-fataha na'ibi na fataha afwan wacce take ita ce alaman nasba sannan a cikin wato haka dai a cikin sauran abubuwan da in muka zo babin duka za mu yi bayanin su ɗaya bayan ɗaya sannan abu na uku shine alhaftum wanda shine muke ce masa muka ce ana kuma ce masa aljarro fa huwa fil lugha as-sufulu aka ce khabdu shine abu yayi ƙasa haka kwari in ka ce kwari wato abu yayi kwari yayi ƙasa shi ake ce ma alkhabtu wa huwa fi istilahi wato a wajen malaman nahau kuma taghyirun makhsusun alamatuhu alkasratu wa ma naba anha shi kuma a wajen malaman nahau idan suka ce alhabdu ko aljarru to suna nufin wani canji na musamman da yake zuwa makarken kalima a larabci wanda wani abu yake sa ya zo dan ya kawo canji a ƙarshen irin wannan canjin a ƙarshen kalima ko kuma a wanda abin da yake zama wato alaman shi khafdu din nan ko aljarru din nan shine alkasratu alkasratu wato kasra wato shine wasali muke ce ma wasali ƙasa da Hausa wasali ƙasa shine yake zuwa ba shine wato alkhafdu din ba amma shi alama ne na alkhafdu sannan shi wannan alaman wato alkasru din wasu abubuwa sukan zo su na'ibance sa daga cikin abubuwan da suke na'ibantan sa shine akwai alya a ci ya'un yana zuwa ya zama ya na'ibance sa a cikin al-asma'u sitta kamar yadda hasfun nun ya hasfu ya'un a cikin zam'u muzakkar salim yake zuwa yana ibance sa da kuma ya'un aidan yana zuwa yana ibance sa a cikin al-ismul musanna haka haka dai da sauran guraren da zamu ambace su nan gaba insha Allah wala yakunu illa fil ismi sannan shi abun da yake banta da shi ka ga arrafu da muka faɗa yana shigan mafi'ili haka arnasbu da muka faɗa shi ma yana shigan mafi'ili amma shi aljarru baya shigan ma fi'ili suna kadai yake shigan ma na hau ta'ammaltu min alkasu ta'allamtu min alkasuli kaga ta'allamtu min alkasuli min dinnan gata nan ta zo ta mai da kalman alkasulu ta yi masa wasali kasa wannan wasali kasan kuma shi alaman jarru ne wanda amilin jarra ya kawo shi wato lafazin min wa amma aljazmu فهو في اللغة القطع إن أكتي الجزم أيار اللاربسي كوي أنا نفين قطع ينك أبو أينك وني أبو وهو في الاصطلاح تغيير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها أما أوجم لمن نحو إن أكتي الجزم تو وني تنجينينا مسمى واندا واتو سكون yake zuwa ya zama alamansa shi ɗin yana nan amma ba a ganin sa sai dai alamansa alamansa ita ce sukun sukun kuma da hausa ita muke ce ma wato ɗauri wa mana ba an hada abin da ke zuwa ya wakilci ita wannan ɗauri ɗin daga cikin abubuwan da suke wakiltan ɗauri akwai hasfun nun a cikin al'afalul khamsa da wasu abubuwan dai da za mu faɗe su a babin insha Allah Allah ya kai mu wala yakunu al-jazmu illa fil isfil fi'l al-mudari' sannan shi jazm wato shine wanda sukun ke abinda sukun yake na ibantansa yake zama kai alamansa afwan baya shiga ma suna aljazmu sai dai kawai ya shiga ma abinda ake ce ma alfi'il a fi'ilin ma kawai mudari fi'ili mudari kadai kamar yadda muka faɗa nahwu lam yafuz mutakasilun lam yafuz lam yafuz faza yafuzu amma da lam tazo sai ka ce lam yafuz kai ma wato yafuz din nan abin da ake ce ma ɗauri wato as-sukun wanda yake shine alaman jazma so wajen lirabi zaka ce lam adatu nafin wa jazmin wa qalbin yafuz fi'lun mudari'un majzumun bi lam المتكاسل فاعل مرفوع يتي فقد تبين لك أن أنواع الإعراب على ثلاثة أقسام اسم مشترك بين الأسماء والأفعال آه يتي أنا دك إنك كلك راتن دمك يي za ka fahimci cewa alamomin al'irabi sun kashi biyu akwai al-mushtarak wato wanda suke aka yi tarayya tsakanin suna da fi'ili a cikinsu su ne arraf'u da nasbu da arraf'u wa nasbu wa ismun muhtassun bil asma'i da kuma wasu kashin da su suna kawai suke shigan ma wa ismun yahtassu bil muhtassun bil af'ali wa huwa al-jazmu sai kuma kashi na uku ko ka ce na hudu afuwan na uku wanda yake shi ya keɓanta ne kawai da fi'ili wato shine jazma kenan gaba ɗaya anwa'ul i'rab kashi biyu ne nau'in da suke shigan ma suna da nau'in da suke shigan ma fi'ili amma da jazma da jarra dukansu sun keɓanta ɗaya ya keɓanta da suna ɗaya ya keɓanta kuma da wato fi'ili saboda haka wannan shine a takaice karatunmu na yau a cikin anwa'ul i'rab Allah ya sa mu dace ya kuma nuna mana lokacin karatu na gabayin Allah ya kai mu lafiya ma'assalam